الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar asabar a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lugha musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta shekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu uthman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna takwas ga watan al-muharram hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makai zuwa madina 1443 da arba'in da hudu wanda ya dace ma shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu darasi da ya gabata a jiya wato mun shiga makama ta sha takwas mai suna asinjariya mun tsaya daidai gabar da wato ya rera wasu baituttuka lokacin da yake ba da iya hamzarinsa kamar yadda yake faɗa kafin haka yake cewa fa'ahatullah ta'ala muzalika la'ahadi Allah uhadira nan maman min ba'adu shi ne yake faɗa yake ce musu na yi ma ubangiji na mai girma da ɗaukaka wato alkawali tun wannan lokaci cewa bayan wannan karo to ba zan koma halartar wato wani annabi ne sai ya ce wa zujaju maksusun bi hadhihi diba'in zamiba ya ce shi kwa kaskon karau ya ce abin keɓanta ne da wannan ɗabi'a wadda take abin zargi ma'ana baya rufe abin da aka saka a cikinsa sai ya ce wa bihi yudrabul masalu fin namima ai da kaskon karau ne ake buga misali wato a wajen annamimanci faqad jara alaihi sailu yamini yace zarmu na rantsuwata a kansa ne ya gudana walidhalikum as-sababi lam tamtadda ilaihi yamini saboda wannan dalili ne kuka ga hannun dama ta wato bata miƙa ba zuwa gare shi ma'ana cin abin da yake cikinsa shine sai yake faɗa fala ta'diluni ba da ma qad shara'tuhu ala an hurimtum bi iktidafal qaba'ifi فقد بان أذري في صنيعي وإنني سأرت قفتي من تليدي وقارفي على أن ما زودتكم من فكاهة على الذو من الحلوى لدى كل عارف yace fala ta'ziluni kada ku zarge ni ba da ma kad sharahtuhu bayan abinda wato na bayyana muku ala an hurimtum a bisa an hana muku iktidafal qaba'ifi tsinkar wato 'ya'yan itaciyar wannan walima da aka shirya bi a sababina kenan kada ku zarge ni bayan dai wannan bayani da na muku bayani ne mai gamsarwa akan an haramta muku tsinkar 'ya'yan itaciyar wannan walima lafazin iktidaf shine tsinkar 'ya'yan icci alkaba'if jam'i ne na wato kudu ko kuma ka ce kidifun idan aka ce kidif shine mufrad jam'unsa kudu ko kuma ka ce kaba'if kamar yadda gaye can fadar Allah subhanahu wa ta'ala kudufuha daniya sai ya ce faƙad bana uzuri ya ce tabbas wato hamzari na fa ya bayyana ya fito fili fi sani'i game da abin da na aikata ma'ana wannan tsalle da kuka ga na yi na fita da gudu na nisanci wannan kaskon karaukin da aka zo da shi gun wannan walima ya ce wa inna ni lalle ni sa'ar tuku fatiki ya ce da sannu zan ɗinke barakata min talidi game da daɗaɗɗiyar dukiyata wadda na gada wa farifi da sabuwa wadda na nema da ƙarfina idan aka ce talid tsohuwar dukiya kenan wadda kai matar da ita kai idan aka ce ɗarif sabuwar dukiya wadda mutum ya nema da ƙoƙarinsa lafazin arratku wato shine dinkewar abu ya zamanto kenan ya haɗe alfatu shi kuma barkawa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa a walam yaral ladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma sai ya ce ala annama zawwattukum a bisa cewa abinda na guzurtar da ku min fukahatin na kakaci alazzu shine mafi daɗi minal halwa game da wato halawa ko kuma ka ce game da duk wani abu wanda yake mai zaƙi lada kulle arifin abun dukkan wani malami shi malami ka zo masa da wata mas'ala ta ilimi wadda bai san da ita ba to ya fi komai daɗi abunsa shine ya ce alazzu minal halwa wato ya fi daɗi game da duk wani abu wanda ka sani mai zaƙi ko ka ce mai daɗi lada kulle arifin abun dukkan wani masani alal haris ibn hamma kenan shine gabar da zamu tashi alal haris ibn hamma al haris dan hammam na fada faqabilna atizarahu wa qabbalna izarahu yace faqabilna atizarahu sai muka karbi hamzarinsa wa ƙabbalna izarahu kuma muka ringa sumbantar sajensa idan aka ce izar wato shine saje an gane ko gashi wanda yake fitowa akan kudukuki ko ka ce akan kumatu shine yace wa ƙabbalna izarahu ga yacin alfazazi yana faɗa wa marraga fi zaka turabi izarahu shine yace wa qabbalna izarahu muka sumbanci wato sajensa wa qulna lahu muka ce da shi muka ce masa idman wa qadatin namimatu khairal bashari haddan tashara an hammalati alhababi man tashara muka ce ai ba yau ba an namimanci ya mangare fiyayyen halittu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tashara an hammalatil hatabi man tashara har ya kai ya watsu a iya abin da ya watsu daga wadda take hammalatil hatabi mai daukan annamimanci ta je ta yada a cikin jama'a ita ce ummu jamil yar uwar wato muawiya wannan yar uwar abu sufyan an gane ko amma ce ta muawiya ibnu abi sufyan domin ummu jamil matar abu lahab da abu Sufyan sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mahaifinsu ɗaya. Lafazin alhadab a nan wato abin da ake nihi da shi shine wato kirare ma'ana kaya. A nan ma'anar abin da ake nihi annamimancin da take ɗauka take watsawa take iza kafiran ƙurai shawa. ta ɗauki maganganu na maza Allah sallallahu Alaihi wasallama tana canza musu fuska tana yada annamimanci tana ziga su shine aka kamanta da alhabar kaya me yasa saboda kamar yadda faskaren icce yake rura wuta to haka annamimanci yana rura sharri da fitina a cikin jama'a tare da cewa wasu suna hakaito cewa takan ɗauki ƙaya tana jefawa akan hanyar wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya taka shine anan yace yake cewa wa qulna lahu muka faɗa masa cewa kidiman ai ba yau ba wa ƙazatin namimatu an namimanci ya mangare khairal bashari wato fiyayyen halittu lafazin waƙazat min alwaƙaz ne kar mu manta ya gabata in aka ce alwaqzu wato shine wato mangarar abu addarbu bi shidda hatta tashara an hammalatil haɓabi man tashara har aka kai iya abin da ya watsu ya watsu game da wadda take mai ɗaukan annamimanci ta yada a cikin jama'a ita ce dai ummu jamil thumma sa'alnahu amma har ahadasa jaruhul qattat wa dukhululuhul muftat sannan sai muka tambaye shi game da abin da makwabcinsa alqattat wanda yake annamimi wato game da abin da ya farar ga ya can a cikin hadisi sahihi la ya dukulul jannata kattatu bi ma'ana ainihin ma thumma sa'alnahu sannan sai muka tambaye shi amma game da abin da ahadatha jaruhul kattat wato makwabcinsa annamimi ya faras masa wa dukululuhu wanda yake mai yi masa shigege almufutatu wanda yake mai ƙetare iyaka idan aka ce dukulul wanda yake kutsawa cikin lamarinka ba tare da kasa shi ba shine a hausa ake cewa mai shigege kenan wanda zai zo ya kusu kawai cikin lamarinka ba tare da ka gayyace shi ba shine yace wa dukululuhul muftat da mai yi masa shigege wanda yake mai ƙetare iyaka بعد أن راش له نبل السعاية وجدم حبل الرعاية وتباين يا سنياما كبير النميمنش gashi domin ka san ita kibiya idan aka sanya mata gashin tsuntsu to idan aka halba ta kalla wato ta kauce gabarin inda ake nihin ta je kenan sai da ya shirya komai shine ya ce ba da an rashe lahu nablas si'aya bayan ya sanya masa ya sanya ma kibiyarsa wato gashi wanda yake na annamimanci bayan ya sanya ma kibiyar annamimancinsa wato gashi wajadama hablar ri'aya kuma ya yanke igiya wato ta kiwon abota faƙala sai ya faɗa sai yake ba su amsar cewa akaza filistikzai walistikanati walistishfa'i ilayya bi zawil makana aikin lokacin da yi wannan annamimanci ya haɗu filistikzai wato game da rausanawa gare ni walistikanati wato da kankanta kai lafazin istikana ga ya can wa ma ba'ufu wa mastakanu walistishba'i wato da neman alfarma ilayya zuwa zuwa gare ni bizil makanati da duk wani ma'abucin matsayi ma'abucin daraja cewa wai na yafe masa shine yace akhadha filistikzai wato ya haɗu game da rausanawa walistikanati da kankanta kai walistishfa'i da neman alfarma ilayya zuwa gare ni bizil makanati da duk wani ma'abucin matsayi na daraja cewa na yi haƙuri na yafe masa ya ce wa kuntu harrajtu ala nafsi wato ni na kasance na kuntata ma zuciyata ma'ana na yi rantsuwa da ubangiji na shine ma'ana harrajtu ala nafsi na yi rantsuwa da Ubangiji na Allah ya starji a hu'unsi, au yarji a ilayya amsi, wato ɗebe kewa ta har abada ba za ta dawo zuwa gare shi sai dai idan jiyata ta dawo gare ni abinda ba zai yi ba kenan kamar yadda a hausa abinda ba zai yi ba sai ka ji an ce sai kaza ta yi haƙuri ko kuma sai jaki ya yi ƙaho to shine a nan za ka abinda ba zai yi ba sai a ce ai in har ka ga abu kaza ya yi to jiya ma ta dawo to shine ya ce Allah ya starshi a hukunsi ɗebe kewa ta ba za ta dawo ba gare shi au yarji'a ilayya amsi au anabi ma'ana ila an ai ila an yarji'a ilayya amsi sai idan jiya ta ta dawo gare ni sai ya ce falam ya kullahu minni siwar raddi wal israri ala saddi ba abin da ya kasance gare shi game da ni siwar raddi in ba watsar da lamarinsa ba wani israri da nacewa alasaddi a bisa bujire masa ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu wa asarru wastakbaru istikbara shine sai yace wa huwa la yaktaibu minan najhi wala yatta'ibu min waqahatil wajhi yace wa huwa la la yatta'ibu duk wannan kauda kai da bujirewar da nake masa wato baya bakin ciki ya nuna damuwa minan na ciki game da wato wannan tsawatarwa da nake masa wala yatta'ibu kuma baya kunya min waqahatil wajhi wato saboda rashin kunya wadda take ta fuskarsa bal yuliddu bil wasa'ili kawai iya abin da yake wato ratayuwa yake bil wasa'ili da du wato wani tsani wayulihu kuma yana nacewa fil masa'ili wato game da roƙo na cewa na yi haƙuri na yafe masa sai ya ce fama an gazani min ibrahimihi wala abada alaihi naila maramihi illa abiyatun nafasa biha sadrul mautur wal khairul mautur yace fa ma an qadani min ibrahimihi ba abin da ya tsamayar da ni min ibrahimihi wato game da kashin hakurinsa wala abada alaihi naila maramihi babu abin da ya nisanta masa samun abin nemansa abin gurinsa a guna ya ce illa abiyatun ya ce sai wasu baituka face wasu baituka na biha sadrul mautur wanda zuciya almautur wadda take mai neman shan fansa an gane ko min alwatar ne ma'ana tarna kenan shine ya ce na biha sadrul mautur wadda zuciya almautur wadda take mai neman ɗaukan fansa wal khatirul mautur wato da tunani almautur wanda yake abin yanke ma dukkan wata damuwa an gane ko su ne ma'ana baitukan da suka ɗebe masa suka yanke masa ƙauna cewa haƙuri haƙura ba zan yi ba ya ce fa innaha kanat madharatan li shaytanihi waɗannan baituka sun kasance masu nisanta wato shaiɗaninsa ne wa masjanatan lahu fi awqanihi kuma masu daure shaiɗaninsa ne fi awqanihi a cikin garinsa ma'ana su ne suka daure masa shaiɗaninsa a garinsa lafazin madhara ga ya can duhura wala kuma azabun wasi shine yace fa innaha waɗannan baituka kanat ta kasance mudharatan wato mai nisantawa ce li shaidanihi ga shaidaninsa wa masjanatan lahu kuma mai ɗaure sa ne fi audanihi a cikin garinsa wa indan tishariha a lokacin watsuwar waɗannan baituka batta balakal huguri wato ya yanke samun dawowa ta dalakar huburi ma'ana ya yanke saki wanda yake na farin ciki idan aka ce saki na farin ciki dalakar hubur sakin da babu komi a cikinsa me yiwa shi zai farin ciki yake allah ya yaye masa bala'i da musiba me yiwa ita za ta yi farin ciki akan wannan rabuwa cewa lamari ya zo karshe shi yasa suke kiran shi dalakul hubur saki wanda yake na karshe shine yace wa indan tishariha a lokacin watsuwar wannan baitika da jama'a kowa ya ji batta balakal huburi wato ya yanke saki wanda yake na farin ciki kenan saki na karshe wada abil waili wa subur ya ringa kirawo ma kansa wato kaicen tabewa da hallaka wada abil waili wa subur ya ringa wato yi ma kansa kira na tabewa da hallaka wa ya isa min nashri wasli al-makbur kama ya isa al-kufaru min ashabil qubur wato ya yanke kauna game da shine wato min nashri wasli game da dawowar sa- ab- wannan saduwa ta da shi al-makbur wadda take abun binnewa kama ya isa al-kufaru kamar yadda kafirai suka yanke kauna min ashabil qubur game da waɗanda suke cikin kaburra cewa su tashi su dawo zuwa gare su shine yace wa ya isa a lokacin ne ya yanke kauna min nashri wasli wato game da shine dawowar saduwa ta da shi ma'ana mu koma alaka yadda muke a da almakabur wadda take abun binnewa kama ya isar kufaru min ashabil qubur sai ya ce fana shadnahu an yunshidana iyaha muka yi masa magiya muka hada shi da girman ubangiji subhanahu wata'ala an yunshidana iyaha cewa ya rera mana baitukan nashi wa yunshikana rayyaha kuma ya shaka mana kanshinta faqala sai ya ce ajal ya ce yanzu kwa kulikal insanu min ajal yace shi dan adam an halicce shi ne game da gaggawa ma'ana gaggawa kuke ko ba ku faɗa ba yace zan rera muku su thumma anshada sannan sai ya safi waƙa la yazwihi khajalun wato wata kunya ba ta wato hana shi rera waɗannan baituka wala yasnihi wajalun kuma tsoro baya juyar da shi shine yake faɗa wa nadimin mahabtuhu sidqa wuddi idh tawahamtuhu sadiqan hamima thumma awlaytuhu qati'ata qalin hina alfaytuhu sadidan hamima خلته قبل أن يجرب إلفا ذا ذمام فبان جلفا ذميما وتخيرته كليما فأمسى منه قلبي بما جناه كليما وتظنيته مؤينا رحيما فتبينته لئينا رجيما وتراأيته مريدا فجلى عنه سبكي له مريدا لئيما وتوسمت أن يهب نسيما فأبى أن يهب إلا سموما بت من لسئه الذي أعجز الراء سليما وبات مني سليما وبدا ناجه غدا تفترقنا مستقيما والجسم مني سكيما لم يكن رائعا كصيبا ولكن كان بالشر رائعا لخصيما قلت لما بلوته ليته كا نعديما ولم يكن لي نديما بقب الصبح حين نم إلى قلبي لأن الصباح يلفى نموما ودعاني إلى هوى الليل إذ كا نسواد الدجى ركيبا ختوما وكفى من يشي ولو فه بالصدق ƙi'athaman fima atahu wa luma sai ya ce yake cewa wa nadimi ya ce da yawa aboki kar mu manta ya gabata in aka ce nadim shine abokin sha an gane ko wanda ake kuke haduwa da shi akan shan wani abin sha shine ake kira nadim ya ce wa nadimin wato da yawa aboki wawu anan wawu rubba ce ai wa rubba nadimin ya ce mahabtuhu wato na tsantsanta masa ko ka ce na tace masa sidika wuddi wato gaskiyar ƙaunata izta wahamtuhu lokacin da na zace shi sadiƙan aboki ne hamiman wanda yake na kut da kut idan aka ce hamim aboki wanda yake na kusa wanda yake mai jin zafin duk abin da ya same ka shi ne can ubangiji ta'ala yake faɗa wala yas'alu hamimun hamima yace thumma aulaituhu qati'ata qalil sannan sai na bashi yanke alaka ta irin yanke alaka ta maki thumma aulaituhu sannan sai na bashi qati'ata yankewar alaka ta qalil wato maki lafazin qalil min alkilani idan aka ci kila shine kiyayya ga ya can ma wadda aka rabbuka wa ma qala hina alfaituhu lokacin da na same shi sadidan ashe sarkamaki ne hamiman wanda yake mai zafin gaske idan aka ce sadid shine sarkamaki jini da mugunya da suke haɗe ga ya can wa yuska mimma in sadid an gane ko wa yuska mimma in sadid sadid kenan sarkamaki sai ya ce khiltuhu na zace shi kabla an yi jarhiltuhu ilfan na zace shi aboki ne za zimamin ma'abucin cika alkawari kabla an yi jarraba kafin a jarraba shi a gwada shi fabana bayan jarrabawa sai ya bayyana jilfan wato ashe wawa ne zaniman abin zargi wata khayyartuhu yake cewa na zaɓe shi kaliman a matsayin abokin zance nawa an gane ko kamar yadda ake faɗa musa kalimullahi abokin ganawa ta ubangiji kamar yadda ya faɗa wa kallama allahu musa ta kalima shine ya ce wata tuhu na zaɓe shi a matsayin kaliman abokin tattaunawa ta fa'amsa minhu kalibi wato zuciyata sai ta zamanto kaliman mai rauni wato bima jalahu game da abin da ya aikata mata na laifi fa amsa minhu qalbi zuciyata sai ta zamanto kaliman wato bai rauni bima jalahu a sababin abin da ya aikata mata na laifi wata zannaituhu na zace shi mu'inan wato mai taimako ne da akashi rahiman mai tausayawa ne ya ce fata bayyantuhu sai na gane cewa a shi shi la'inan wato tsinanne ne rajiman kuma abin nisantawa ne ko ka ce rajiman abin jajjefewa ne in ma da duwatsu ko da bakakin maganganu wata ra'aituhu ya ce na zace shi muridan cewa mutum ne wanda yake masoyi fajalla an sabiki lahu wato jarrabawa da na yi masa wato sai ta yaye mun shi maridan ashe mutum ne mai tsaurin kai tantiri la'iman wanda yake lalatacci idan aka ce murid masoyi marid wanda yake mai tsaurin kai kenan tantiri ya ce wata wasamtu ya ce na zata an ya hubba nasiman wato zai motsa tacacciyar iska iska ta gabas fa'a ba sai ya ƙi an ya hubba ya motsa tacacciyar iska illa samuma sai iska mai zafi iska ta guba irin iska ta makera an gane ku ga ya can fi samumin wa hamim sai ya ce bittu na kwana millas ihi wato game da halbin da ya mun allazi wanda a ajazar raki wato ya gagari arraki wato mai addu'a an gane ko ta neman waraka shine ya ce bittu ya ce na kwana kenan saliman wato ina mai ragadin jiki idan aka ce salim kenan wanda kunama ta halba ko maciji ya tsara asali an gane ko wanda kasancewar asali ladig ne to amma da yake arashi da larabawa suke maimakon a ce masa ladig sai a ce salim ma'ana fata ne ake allah ya sa ya zama kubutacce to shine ya ce bittu ya ce na kwana saliman wato ina mai raɗaɗi millas'ihi game da halbin da ya mun allazi a ajizar raki wanda ya gagari mai addu'a wa ba ta minni salima shi kuma ya kwana game da ni yana kubutacce ba wani abin da ya same shi wa bada na hajuhu gada taftar na mustaqiman na hajuhu hanyarsa wa bada sai ta bayyana mustaqiman mai kakkazat gada taftar na safiyar da muka rarraba ya ce wal jismu minni saqima jikina ni ko yana marar lafiya lam yakun ra'ian yace shi bai zamanto ba firgitacce an gane ko lam yakun ra'ian wato kace lam yakun ra'ian bai zamanto ba kayatacce khasiban wanda yake mai tsatse walakin yace sanidi kana ya zamanto ra'ian mai razanarsuwa wato bisharri game da sharrinsa da mugunta li kasiman kuma ya zamanto abokin jayayya ne nawa lam yakun bai zamanto ba ra'i'an mai kayatarwa khasiban wato mai tsatse idan aka ce khasib wuri wanda yake mai tsatse kenan mai ciyawa walakin yace sanidi kana ya kasance ra'i'an li ma'ana mai razanar da ni khasiman abokin jayayya bi sharri wato game da muguntar da ya watsa ya ce kuntu na faɗa lamma balautuhu lokacin da na jarraba shi na ce laitahu kana adiman daman ma a ce kwata-kwata babu shi walam ya kulli nadima daman ma bai zamanto mun ba aboki da ɗai ya ce ba gabas subha ya sanya mun ƙin asuba hina nan ila kalbi tun lokacin da ya yi annamimanci zuwa ga zuciyata an gane ko ya cusa min ƙin asuba li'anna sabaha domin ita asuba yulfa na muma an same ta annamimiya ce ma'ana in ta bayyana komai sai ta huddu shi fili ya ce wa da'ani sai ya kai ni ila hawan laili zuwa son dare yace iza kana sawadud duja domin wato duhun dare ya kasance rakiban wato mai kiwo ne game da duk abin da aka aje masa katuma kuma mai suturce komai ne an gane ku kenan ya sanya masa kin asuba domin asuba takan bayyanar da komai sai ya kai shi zuwa san dare domin dare mai rufe komai ne kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ja'alana laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha sai ce wa kafa manyashi wato ya ishi wanda ke annamimanci wato ya ishe shi a saman kenan daukan zunubi fima ata walu an gane ko waluman wato da zargi fima atahu game da abin da ya zo da shi walau fa habisidiki ko da ya faɗi gaskiya wa kafa manyashi ya ce ya ishi mai yada annamimanci a saman wato ga zunubi ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala yalka a sama shi ne sai ya ce waluman an gane ko kuma da zargi fima a tahu game da abin da ya aikata walau faha bisidiki wato ko da a ce abin da ya faɗa wato gaskiya ne kenan waluman ka ce zargi ko ka ce kaskanci ya ishe shi kenan ɗaukan zunubi da kaskanci fi ma a tahu game da abin da ya aikata walau faha bisidiki ko da a ce gaskiya ya faɗa ƙala marwaicin na faɗa falamma sami a rabbul baiti qaridahu wa saja'ahu yake cewa falamma sami a rabbul baiti qaridahu wa saja'ahu lokacin da wato ma'abucin wannan gida wanda aka shirya walima lokacin da ya waƙar tasa wasa ji'ahu da wannan tsararren zancen nashi wastamlaha ta zahu wato ya ji daɗin yaban da ya yi masa wasa ba'ahu wato da kushewar da ya masa ma'ana zambo kenan shine yace falamma sami'a rabbul baiti lokacin da mai gidan ya ji qaridahu waƙarsa wa saj'ahu da tsararren zancensa wastamlaha ya ji daɗin taƙarizahu yaban da ya yi masa wa sab'ahu da zamban da ya masa bawwa'ahu mihada karamati wato sai ya zaunar da shi akan shimfiɗa wato ta karamcinsa wasaddarahu ala takrimatihi wato ya gabato da shi ala takrimatihi akan fulansa idan aka ce takrima katon fulo da ake hawa a zauna shi mai gidan walimar mai gidan gaba daya sai ga shi ya shimfidarsa ta zama nan ya zaunar da shi kuma katon fulo wanda yake zama a kan shi a nan ya dora shi masta hadara ashar sihafin min al-garabi fiha halwa'ul qandi wa darabi masta hadara sannan sai ya nemi cewa yaransa su zo masa da ashar sihafin wato horanti goma min al-garabi wato na azurfa fiha halwa'ul qandi wanda a cikinta akwai halawa ta mazarbaila wadarabi wato da farar zuma idan aka ce alkandi ita ce mazarbaila an san da ko shi ne ya ce sun masta hadara ashirar sihafin sannan sai ya nemi cewa a zo masa da farantai guda goma minal garabi waɗanda suke na azurfa fiha halwa ulkandi wanda a cikinsu akwai halawa ta mazarƙwaila wa darabi wato da farar zuma wa ƙala lahu sai ya ce masa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ai yan wuta da yan aljanna ba sa daidai an gane ko mai gaskiya da annamimi yaya za a yi su daidai wala yasa'u an yuj'ala al-bari'u kadhibinna ai bai halatta ba wato kubutacce a maida shi kazizinna kamar wanda yake ma'abucin tuhuma sai ya ce wa hadhihi al'aniyatu waɗannan wato farantai da kake gani ta tanazzalu manzilatal abrari fi saunil asrari wato su tsaya matsayin wato 'ya'ya na kwarai game da kiyaye asirrai fala tule fala tule hal ibada karka bata juya an gane ko fala tule hal ibada karka bata nisanta kamar yadda kai a farko wala tulhiq hudan biada karka hada wato annabi hudu da adawa dan uwansu ne na kabila amma ba na addini ba sun bambanta shine yace fala tuli hal ibada karka bata nisanta kamar yadda kai a karan farko wala tulhiq hudan bi ada karka hada wato annabi hudu da adawa an gane ko lamarin su ba ɗaya bane dan uwa ne nasu na kabila amma ba na addini ba thumma amara khadimahu bi naqliha ila maswahu sannan shi mai gidan sai ya umarci khadiminsa cewa ya ɗauki waɗannan farantai gaba ɗayansu ila masuwahu zuwa mazaunin abu zaidu na birnin saruja a kai can inda aka sauke shi liya hakuma fi habi ma ya hawahu don ya yi hukunci game da ita iya abin da yake so fa aka bala alaina abu zaidu abu zaidu sai ya gabato gare mu waƙala sai ya ce ikra'u suratul fathi wato ku karanta suratul fathi wacce ce ake kira da suratul fathi ita ce dai suratul nasr idza jaa nasrullah ko kuma suratul fathi waccan inna fatahana laka fathan mubina ai idza jaa ana kiranta suratul fathi a riwaya ta warshko suratul fathi suratul nasri ko to kenan suratul fathi dai wacce yake ne wannan inna fatahana laka fathan mubina wa qala sai yace ikra'u suratul fathi wato ku karanta suratul fathi wa wa abshiru bin dimalil qarhi yace kuma ku rike albishir ku yi farin ciki ku yi murna game da warkewar wato rauni rauni ya warke ya yi tabo in aka ce in dama lalkarhu ma'ana ya warke kenan ya yi tabo faƙar jabar Allahu sukulakum tabbas ubangiji ta'ala ya tsara sukulakum wabinku wa sanna aklakum kuma ya sauƙaƙa aklakum wato abincinku wa jama'a fi zillil halwa'i shamlakum kuma ya haɗa taronku wato fi zillil halwa'i wato a ƙarƙashin inuwa ta halawa wa asa an takarrahu shay'an wa huwa khairul lakum ya kusanta ku kyamaci abu alhali alhali ko wannan abu alkhairi ne gare wa asa an takrahu shay'an ya kusanta ku ki abu ku kyamace shi wa huwa khairul lakum alhali alkhairi ne gare ku walamma hamma bil insiraf lokacin da ya niyyar juyawa zai tafi kenan inda aka shirya masa aka ce a kai wannan farantai a ajiye masa mala ilastihida ishab sai ya karkata gun mai gida game da neman kyautar farantan cewa a bashi faƙala lil adibi sai yake faɗa gashi wato ɗan aiken an gane ko al'adib kenan wanda yake kai abincin walima kar mu manta in aka ce ma'aduba abincin walima al'adib wanda yake kai abincin walima wanda kenan aka bashi umarnin cewa ya kai masa wannan farantai guda goma zuwa mazauninsa sai ya ce da shi inna min dala'ilil zarfi yana daga cikin dalilai na cikar hankali samahatal mahadi bil zarfi wato shine yin rangwame na mai kyauta bizzarfi game da kayan da ya kyauta ka ba mutum abinci har kwanan gaba daya wannan dalili ne wanda yake dalili ne wanda yake na cikar hankali idan aka ce azzarf shine cikar hankali dan haka mai hankali ake kiran shi zarif shine yace inna min dalail zarfi yana daga cikin dalilai na cikar hankali samahatal mahdi bizzarfi wato mai kyauta ya yi rangwame bizarfi wato game da kayan da aka saka kyautar a ciki faƙala sai ya faɗa sai ya ce kilahuma laka wal gulam dukkansu naka ne wal gulam har shi yaron ɗan aikin gaba ɗaya an baka an gane ko hatta da kadimin an baka shi kilahuma laka wal gulam kenan da horantan da abin da yake ciki da shi ɗan aikin gaba ɗaya an baka fahazifil kalama wan habbi salam shafi wannan zance an riga an wuce gun wan habbi bi salam yace ka tashi da aminci fa wasaba fil jawabi wato sai ya zabura fil jawabi wato game da bada amsa wa shakarahu shukran raudi lis sahabi ya ringa gode masa irin godiya ta dausayi lis sahabi ga girgiji dausayi in ya samu zubar girgije ma'ana irin godiyar da yake haka abu zai da ya ringa zuba godiya shine yace wa shakarahu ya gode masa shukurar raudi da sahabi irin godiya ta dausayi da sahabi ga girgije sun makata da na abu zaidin ilahi wa'ihi sannan abu zaid wato sai ya jamu ilahi wa'ihi wato izuwa matararsa ma'ana ɗakinsa kenan inda aka shirya masa wa hakkamana fi halwa'ihi ya alƙalantar da mu game da wato halawarsa cewa ni yadda muke so waje ala yuqallibul awani bi yadihi ya haɗu wato yana juya waɗannan farantai na azurfa wato da hannunsa waya fudu adadaha ala adadihi yana raba wato yawansu ala adadihi ga jama'arsa wannan abawa ne wannan abawa ne wannan abawa ne sai karkasa su yake sun makala sannan sai ya faɗa ya ce lastu adiri a ashiku zalikan nan mama am ashkur ya ce yanzu dai ban yi sani ba a ashiku zalikan nan ma wannan annabi mai wai kukansa zan kai am ashkur ko kuma gode masa zan yi wa atanasa fa'alatahu allati fa'alaha am azkuruhu wai shin manta aikinsa wanda ya aikata zan yi am azkuruhu ko kuma tunawa zan ringa yi an gane ko fa'ala ga ya can wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirin shine yace wa atanasa shin yanzu manta fa'alatahu allati fa'alaha aikinsa wanda ya aikata zan yi am azkuruhu ko kuma tunawa zan yi fa innahu wa in kana aslafal jarima lalle shi wannan makwabci nawa annamimi ko da ya kasance cewa ya gabatar ma kansa aljarima wani laifi game da ni wannan naman namima wato ya kawatar da annamimancinsa ya ce to fa min gaimihi in hallat hazihi dima wannan mamako wato daga girgijen shi ne ya kwarara fa min gaimihi daga girgijensa ne in hallat hazihi dima ma'ana wannan mamako ta kwarara wa bi saifihi wato da takobinsa ne ina hazat hazihi ganima wato wannan ganima ta taru ma'ana duk wannan abin da muka samu a sababin takobinsa ne yace wa gada khadara bibali yace jama'a yace ya ɗarsu a zuciyata ana arji'a ila ashibali yace in koma zuwa kuyakoyi na ma'ana ƴaƴana lafazin ashibal kar mu manta ya gabata jam'i ne na shibid idan aka ce shibid shine kuikuyan zaki wa gada khadara bibali ya ɗarsu a zuciyata ana arji'a ila ashibali shine da naka koma zuwa ga yarana wa aqna abi ma tasannali na dangana wato da abin da ya sauƙaƙa gare ni wa Allah uti'iba nafsi kada na wahaltar da kaina wala ajmali wato kura kummana wa ana uwaddi'ukum wada'a muhafizin yace ni ina ban kwana da ku ban kwana na muhafizin wato mutum mai kiyaye so da kauna wa astaudi'ukum ina bada ajiyar ku khaira hafizin gun fiyayyen mai kiwo shine Allah subhanahu wa ta'ala mastawa ala rahilatihi wato sannan sai ya daidaita akan raƙuminsa raji'an fi hafiratihi yana mai komawa wato akan sawunsa walawiyan yana mai karkata ila zafiratihi wato izuwa jama'arsa fagadara na sai ya bar mu ba da an wakada ta ansuhu bayan taguwarsa wato ta yi gaggawa wa zayala na unsuhu wato ɗebe kewarsa ta rabu da mu sai ya zamanto kadaste wato kamar wani mazauni gaba saduhu wanda shugaban mazaunin ya faki ya zamanto babu shi aulailin a fala badruhu ko kuma wani dare wanda watansa wato ya faki kenan sai ya zamanto babu shi babu alamar shi komai ya tafi nan muka zo ƙarshen ita wannan makama ta sha takwas nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك